إن, الح... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya karaye da mu ya kama wannan safiya ta Laraba wacce take daidai da bakwai ga watan safar hijira na 1448 wata daidai da 22 ga watan bakwai miladiya na 2026 domin ci gaba da karatu da muke cikin tafin umdatul ahkam muna babin jana'iz shafi na 35 hadisi na karshe a babu babi da yake magana akan hukunce-hukuncen jana'iza a wancan satin mun karanta hadisai da suka yi magana akan yi wa mamaci wanka da sallah da likafani to yau za mu tashi hadisi na ƙarshe a babin hadisi na 165 kenan inda malici an ummu adiya al-ansariya qalat daga ummu adiya yar garin madina Allah ya dade ita tace nuhina an ittaba'il janais tace an hana mu bin bin gawa bin raka gawa tace walam yu'az walam yi uzam alaina amma ba a tsananta mana ba an hana mata su raka gawa amma ta ce hanin ba hani ne da aka kausasa sosai ba wani nuna kamar hani ne na karhanci ma'ana baya halarta mace mata lokacin da za a ɗauki gawa wai su zo su raka aji saboda rauni da suke da shi saboda suna da rauni to wanda ya sanya sai shari'a ta ce a kada su je su dan ba kowace za ta iya juriya mahaifinta ko mijinta ko ɗanta ko wani nata ta ga an tona ɗan mai tsisara nan an tura yi ciki an ɗauko an ɗauko gingima gingima itace an jera a kansa an tura tilin ƙasa a kan shi kuma an juyo ba kowace za ta iya juriyar ganin haka ba sabanin namiji to yasa sai aka ce lalle kada su je su amma ya halatta su kai ziyara bayan wannan lokacin wannan ya halatta manzon Allah sallallahu ya tabbatar da haka cewa ya halatta su sa iya zuwa Aisha ta tambayi manzon Allah Allah idan na kai ziyara makabarta me zan ci sai ce ki ce assalamu alaikum ahlal diyari min al muslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun wannan Allah ce ki ce haka lokacin da zaki shiga wanda ita ce gaisuwar musallama da ake yi musu amma kai jana'iza lokacin biniya wani an hana mata baya cikin al'adar musulmai baya cikin al'adar musulmai amma duk da haka za ga wasu wasu kasashen za ga suna yi za ga mata a makabarta lokacin jana'iza to lalle wannan sun saba wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am مالك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره الله يدري شي yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asri'u bil janazati ku rinka sauri idan kuka daugawa ku rinka sauri lokacin jana'iza fa innaha in taku salihatan yace domin idan wannan gawa ta kasance ta kwarai ce mutumin kirki ne fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi to alheri kuka kuka kuka nufa za ku kai shi dan haka ai ba zancen ku bata musu lokaci tunda alheri cikin ni'ima za ku kai shi fa in taqsuwa zalika amma ko in ta kasance sabanin hakan fasharrun taba'unahu ala riqabikum to fa sharri kuka dauko akan kafirinku ku yi sauri ku je ku sauki na'am wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sauri lokacin jana'iza malam albani akan jana'iza yace ya shafi har ma gaggawar wajen shirya gawar da zara an ce mutum ya rasu kuma an tabbatar da cewa eh tabbas mutuwa ce ba wani wannan ba to shi kenan babu zancen ba a san jingiri sai dai inda luro ta bukata inda larura ta bukata misali ko ana sa ran ana sa ran ana mai fatan ya samu masallata da yawa to sai aka dan jinkirta amma jinkiri ba mai tsayi ba ko kuma a'a akwai wani dan uwan shi ko ɗansa da ake so ya zo shi ya halarci jana'izar shi ma jinkirin ba mai tsayi ba suka ce babu laifi amma ba haka ba aka tabbatar mutum ya rasu to shi kenan sai a shirya shi kuma a kai shi to aka tashi ɗaukan sa to shi kenan kuma zai tafi da sauri ne za a ɗauke shi ana tafiya da gaggawa ba wai a tafi sakwalo sakwalo ba za a tafi ne ana gaggawa ana gaggawa ana sauri haka za a dauke shi amma ba zai je kaman gudu ba kuma amma dai da a rinka sauri da a rinka sauri haka manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce mamaci yana magana a wannan lokacin in mutum kirki ne ne rinka cewa kaddimu ni kaddimu ni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni amma idan mutumin banza ne zai rinka cewa ina za ku taba ni ina za ku tafi da ni ina za ku je da ni to wannan yasa manzo Allah sai ya ce to a rinka sauri in mutumin kirki ne to alheri alkhairi ya ku kai shi dan haka ku yi sauri in kuma mutumin banza ne to sharri ku ka dauko akan kafadun ku dan haka ku je ku yi sauri ku ku wannan ku sauki na malice an saurata bin jundub radiyallahu anhu kala sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha samra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yace sallaitu nayi sallah wara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin ga wata mata matat fi nifasiha da ta mutu sanadin haihuwa faƙama wasɗaha sun Allah ya tsaya a tsakiyarta wannan wancan satin da muka magana a kan sallah mai bayanin wannan cewa liman idan ya zo tsayawa a kan gawa idan mace ce zai tsaya daidai tsakiyarta idan kuma namiji ne zai tsaya daidai kan shi a daidai nan na tsaya sai kuma mutane su yi sahu sahu su yi sahu a yi masa wannan sallah wanda shine to shi malam sahabin ya yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu ya yi wata mata sallah haka nan kuma ya tsaya a tsakiyarta idan kuma mata da maza ne gawokin suna da yawa to mata da maza ne namiji ake kawo namiji za a kawo daidai kusa da liman ita kuma mace tana can gaba kusan alkibila kenan haka ake sallah sai mutum sai liman sai ya tsaya in ma da yawa ne duka za a yi musu sallah gaba daya a wannan amma a nan sai manzo Allah ya ce a kusanto kusa da liman in suna da yawa wanda yake aqra'uhum likitabillahi wanda yafi su hadda qur'ani sai ya zanto yana kusa da liman su kunna sai sauran haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa shahidai na badar na uhud na to wani hadisi shi ma ya tabbatar mana da sallah kuma ga inda ake tsayawa ga mace da kuma inda za a tsaya ga namiji malici ana bi musa abdullahi bin qais radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'u salika abdullahi dan qais ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari'u minas salika ya baranta daga salika ita salika ita ce matar da ko mutumin da daga zarar masifa ta same shi zai ɗauko ruwa duk duniya sai ta ji ai da mutuwa ne a asarar kuɗi ne gobara ne sata ne to kawai shi kenan abin na samun su zai dau hannu ya kwarara duk duniya sai ta ji to maza Allah shi ba shi ba wannan mutum wal haliqa haka nan maza Allah ya barranta daga halika halika ita ce matar take fizge kan gashin kanta ko mutumin da yake cizge gashin kansa saboda masifa ta same shi ya rinka cizge kansa yana fuffuzgewa wa shaƙa da kuma shaƙa ita ce ko shine mutumin da ko matar da take yaga tufafinta saboda wata masifa ta same ta musamman da mutuwa an fi irin wannan kaga mace tana ihu tana faduwa ƙasa tana tana burburwa mun shiga uku kaza kaza kaza kaza tana ta ihu duk duniya ana ji to wannan manzo Allah ce irin wannan matar ba shi ba ita ba shi ba ita abin da ake bukata idan an maka mutuwa mutuwa tana da zafi to abin da ake bukata shine mutum sai ka yi istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan kuma babu laifi dan kayi hawaye hawaye ya zubo a zuci wannan ko ka yi damuwa duk wannan babu laifi manzon Allah sallallahu lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu yaron ma yana hannunsa lokacin da yaron yake kokarin rasuwar manzo Allah sai ga hawaye yana zubo masa Abdurrahman dan Auf yana kusa ce manzo Allah hadda kai ma kuka yace eh wannan rahama ce ta ubangiji rahama ce da Allah yake sanya ta a zuciyar bayan shi to dan haka shi ba baya cikin wanda aka hana wanda aka haina shine mutum ya buɗe baki a rinka jin sauti na kuka ko faɗa faɗan wata magana amma dan hawaye ya zubo ko kuma damuwar zuciya wannan duka Allah subhanahu wataala baya kama mu da ba zai kama mu da wannan ba na haka abin da ake bukata shine mutum ya hakuri manzon Allah sallallahu ya ga wata mata bayan ɗanta ya rasa an binne ta zo makabartar daidai kan kabarinsa tana kuka tana ta kuka sai manzon Allah ce ittaqillah wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri ta ce alika ne tafi ka bani waje Anas ya ce bata gane manzon Allah ba bata gane shi ba ya ta faɗa haka bayan manzon Allah ya tafi ya kace manzon Allah ne fa sai ana ce sai bala'i ya kama ta sai ta tsorata tsoratar da damuwar da ta fi ta ɗanta ai magana ta bayar manzo Allah shine sai ta taho ta baro magabatar ta taho waje gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta same ta ce manzo Allah wallahi ban gane ka ba ban gane ka ba sai manzo Allah ya ce ai inna masabru inda sabda mutul wula ai shi hakuri dama ana yin shi ne lokacin bugun farko ya ce da ta amince lokacin kin yi hakuri yayi da yafi da ya fi tun a lokacin da aka yi maka mutu a lokacin ake wani baya sai daga baya a yi kwanaki uku mutum ya zo yana wannan ba amma babu laifin mutum don ya yi ɗan jimaminsa ya yi jimami don an maka mutu a kayi jimami kayi damuwa da sauransu amma kuma zance amma misali irin a zauna a ce za a ware wani waje wai a zauna a tsawon kwana bakwai wannan baya cikin sunna gaskiya wanda ake kira zaman makoki ko ko zaman ta'aziyya wannan duka baya cikin sunna malama su yi maganganu akan wannan baya cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba duk mutuwar da aka yi manzon Allah bai taba yi ba baya cikin sunna dan haka idan aka mutum rasuwa to shikenan aka yi gawa aka wannan mutane kuma kowa sai ya baji kowa sai ya baji babu zancen a rinka fito da abinci ana fito da shi waje wai ana ci a sunna manzon Allah sallallahu abin da ya karanta shine ayi abincin akai gidan mutuwar a yi abinci lokacin da jafar ya rasu Allah ce isna uli ali jafar ba'a ku yi abinci ku kai kiran jafar to mutane ne za su yi abincin su kai gidan ba a gidan mutuwar ayi abinci a mutu ban tattare mutane su tuba mutane su tuba to wannan shi قال المصنف الصالقة مالك يتي معنى الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة إذا تي معنى تكي لقى صوت تلوكة المصيبة تساميتا عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha allah ya da ta ce lammashtakan nabiyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu yake rahin lafiya zakarat ba'du nisa'ihi kanisatan wata daga cikin matansa ta ambaci wata toci ra'ataha bi ardil habasha da ta ganta a kasar habasha yuqalu laha ana ce wannan cocin mariyatu mariya wa kanat ummu salma wa ummu habiba radiyallahu anhuma ummu habiba da ummu salma sun kasance a ta ardal habasha su waɗannan sun taɓa zuwa ƙasar habasha fa zakarata min husniha wa tasawuruha fiha to sai suka rinka ambatan kyan wannan cocin da hotuna da suke cikinta farafa'a ra'asahu sallallahu alaihi wasallam da maza Allah ya ji haka yana gifba inda lafiya sai ya dago da kansa wa qala yace ulaika idza mata fihim rajulun salih waɗannan su ne mutanen da idan wani mutumin kirki ya mutu a cikin su banu ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin shi sun masawwaru fihi tilka suwar sai kuma su zana waɗannan hotunan da suke ciki da kuka gani ulaika shararul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafiya sharri cikin halitta a wajen Allah na wannan hadisin aisha ta bamu labarin cewa matan manzon Allah sallam suna fira lokacin manzon Allah ba da lafiya ummu habiba da ummu sulma matan shi ne to lokacin da aka hijira zuwa habasha su ma da su aka je to sai suke ambaton wannan cocin kyakkyawa da hotuna da waito manzon Allah sai ga a nan wajen dole akwai bukatar yi musu da'awa shine sai nuna musu cewa a'a wannan ba abin kirki bane ba wannan sun kasance su ne mafiya sharri cikin halitta sun kace sai suna gina masallaci akan kabarurruka manzo Allah ya hani akan haka baya halatta a gina masallaci akan kabari ko a binne kabari a cikin masallaci baya halatta a taka kabari ko an je baya halatta a taka kabari kuma baya halatta a yi sallah a cikin makabarta baya halatta a yi sallah a cikin makabarta ko za ku yi sallah to yi ku fito waje ba a sallah a cikin makabarta ba a taka shi ba a zauna a kansa duka waɗannan abubuwan ba a yi a cikin kabari haka nan ba a gina masallaci a kan kabari yana cikin manya-manyan kaba'ira da mazan Allah sallallahu ya hana al'ummarsa kamar da hadisi na gaba zai fada ta ce an ya ce an Aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fi mardihi alladhi lam yakun minhu a rahin lafiya da manzo Allah bai tashi ba yake cewa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara wanda Allah ce Allah ya tsine yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riki kabarurrukan annabawan su a matsayin kun sallah da sujjada na matsayin masallaci qalat sai Aisha ta ce laula zalika suka ce ba dan wannan magana suka ji da manzo Allah ba la uburza qabrahu to da manzo Allah shi ma da an fitar da kabarinsa an kai shi waje ta ce gaira annahu khushiya an yi turkiyar masjid sai dai an ji tsoron kada a rike shi masallaci kun ga sahabbai sun yi hikima kenan kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara hakan kamar dama inda manzo Allah ya ambata cewa su annaba inda suka mutu a inda suka mutu anan ake binne su to manzo Allah sai mutu a ɗakin Aisha aka binne shi anan da a ce an kai can makabarta to tace la lallai sai an yi wannan da sai an dawo ana bautawa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ne ya addu'a ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanin yu'bat Allah ka kabari a sanya kabari na ya zanto wani gunki ne da ake bautawa to sai Allah cikin ikonsa sai dan ka kula da masallacin a halin waɗanda ba su da wannan akidar zuwa kabarruka da neman tabarruki da abubuwa da abubuwa din nan to yasa sai manzon Allah sallallahu ya hana cewa su yahudu nasara haka suke kuma Allah ya tsine musu akan wannan aikin da suke yi baya halatta ai haka haka nan baya halatta a binne mutum a gida a gida abin ne mutum a gida domin zai zamto an maida gidan kabari manzo Allah ce la taj'alu biyutukum quburan kar ku maida gidajen ku zonto makabarta da zara aka binne mutum biyu uku to shi ke lamu gidan ba ya zamto makabarta an kuma ya zamto makabarta ba za a yi sallah a gidan ba na haka duk girman mutum da matsayinsa in ya mutu ba kai shi makabartar musulmai in kafiri ne aka yi makabartar kafirai ba halatta abin ne musulmi a cikin makabartar kafirai ko kafiri abin ne shi a makabartar musulmi to wannan shine shi ma to yana cikin manya-manyan laifi shine a rinka gina masallatai akan kabarruka ko kuma a rinka yin wata ibada a wajen wasu kabarruka duka baya halatta yi نعم مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من الله يشي ليس منا من ضرب الخدود بايا tare da mu duk wanda yake dugan yake dukan kuncin shi lokacin da yake cikin bala'i ko mutuwa a masa ya rinka dukan kuncinsa wa shakal jiyub da mai yaka tufafi haka nan baya tare da mujima wanda in masifa ta sami zai rinka yaka kayan jikin shi wa da'a bi da'awatul jahiliya da kuma mai an kira kira irin na jahiliya idan an masa an masa mutuwa ya rinka kira shi yake mun shiga uku bango ya fadi yake lan mu yanzu sai manta kaman kaman ma mutumin ne kadai yake yake azurta sai yake komai nasu ba Allah ba to wannan abubuwa ne na jahiliya manzo Allah ya ce to masu irin wannan lallai laysa minna ba sa tare da mu wannan ya nuna lallai babban laifi ne babban laifi ne mutum masifa ta same ka to kai ta cewa daga ubangiji ne Allah subhanahu ta'ala yana kaddara komai kuma ya alƙawarin zai jarrabe ka kuma duk wata jaraba da Allah zai maka ta masifa mara daɗi lallai alheri shi Allah bai taɓa yin wani aiki da ya zanto wai sharri ba a'a duk abin daga Allah ya kaddara to lalle alheri ne kuma akwai hikima da Allah subhanahu ta'ala ya sa ya hukunta wannan abin ba lalle kai ka gano hikimar ba kuma ta yi Allah subhanahu ta'ala ya nuna maka daga baya amma dai tabbas ka rike cewa wannan lalle akwai hikima a ciki Allah subhanahu ta'ala baya zalunci dan haka idan idan idan masifa ta same ka to kai hakuri ka karba daga ubangiji ne kai istirja'i ka ka ka mai da lamarin ka ga ubangiji amma babu laifi idan kai damuwar zuciya da kuma hawaye نعم سيدي سينك الشمالي شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فإنه فله كراء من الله شيء دون دي حالة جنائزة كما يزي يسعي أكي ما تصلى ينا لكيراء يقودا ومن شهدها حتى تدفنا وأنه كما يسعي أبا أن يصلى حرأك جي أكي بني falahu kira tsani to yana da kira ɗi guda biyu kila sai aka ce wa mal kira tsani yaya girman yaya girman kira ɗin yake kala sai ce mislu jabalaini al'azimaini misalin su kwatankwacin manya-manyan duwatsu guda biyu wal muslim a ruwayar muslim asgaruhuma mafi kankanta a cikinsu mislu jabal uhud misalin dutsen uhud dutsen uhud katon dutse ne yana cikin manyan manyan duwatsu a duniya to kaga wannan shine adadin ladin da za a baka idan ka je jana'iza aka yi mata sallah sai ka tafi to za ka samu lada gwargwadon girman dutsen uhud in kuma da aka mata sallar ka je ka karaka aka binne ta to za a baka guda biyu za a baka guda biyu gwargwadon dutsen uhud na lada kaga wani yana lada kenan sosai yana da lada mutane da yawa suna bari sai ga mutum ya je wai ga ya koma gefe ana sallah wai yana gefe me hujja sa ai kuma hida alula ko kuma ya ce maka bai iya ba abu ne mai sauki ba ta da wani wahala kawai zaka shiga ne ayi kabbara farko kai kai fatiha da sura a yi kabara ta biyu kai annabi salati a yi ta uku kai wa gawa addu'a ko da baka iya wanda suka zo a hadisi ba in ka rinka Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa Allah ka fata masa tai shikenan ana kabara ta hudu sallama da ai shikenan shikenan sai a je a binne in aka je binnewa ita ma binnewa ga hidan mun ji in ka je aka karaka aka binne akwai lada haka nan aka tona kabari shi ma da lada sosai da lada manzo Allah ya ce duk wanda ya tona wani kabari to za a bashi ladan kamar ka bashi gida ne har zuwa tayin alkiyama kamar ka gina gida ka ba mutum to tona kabari shi ma yana da lada sosai haka nan in ka samu dama ana so ka to ka lokacin da za a binne shi ka tura ƙasa sau uku ka tura ƙasa sau uku a cikin kabarin shi ma wannan yana da lada sosai sallah duk da lada haka wanka wanka manzo Allah ya tabbatar duk wanda yi wani wankan gawa kuma ya ɓoye duk wani aibi da ya gani a jikinsa sai da wannan sharafin ta yi ka ga wani aibi a tare da shi to amma ka zo kana fada to baka da wannan lada kai masa wannan to manzo Allah ya ce Allah subhanahu wataala zai gafarta maka sau 40 sau 40 Allah subhanahu wataala zai gafarta ka kai mutum gawa ka wannan haka nan likafani ka bada likafani a sawa mutum shi ma Allah subhanahu wataala zai baka ladan ka ba shi tufafi har zuwa ran tare kiyama to wannan yana da matukar muhimmanci mutum inda yana da hali ya rinka yin waɗannan abubuwan suna da lada wannan shine karshen kitabu sala duk wani abu da ya shafi sallah wannan shine karshen sa in Allah subhanahu wataala ya kai mu gaba sai mu tashi kuma mu ji me akan zakka Allah subhanahu wataala ya amsa mana ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مثلا سؤال مثلا سؤال